أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه تنبيه من ترك فرضا من فرائض الوجوه فإنه يأتي به ثم يعيد الصلاة كما تنبيه يا فدكر من ترك فرضا wanda ya bar farilla daya ya fara yin ruhi daga farillan alwala ya yi alwala amma a ciki ya manta farilla guda daya daga cikin abubuwan da aka gaya muku jafari ne fa innahu ya ci bihi shi ya ci ya zo bihi da shi wannan farilla ma'ana ya wanke wurin da aka ce farilla suna yi da salati sannan ya sake sallah
ومن ترك سنة فإنه لا يريد الصلاة
ويف'alu ويفعل تلك السنة بما يقبل نعم من السنة الصلوات amma wa man taraka sunnatan idan sunna ya bari ba farilla ba fa innahu shi la yu'idu salata ba zai sake sallah ba wannan ta isa amma wai bi tilka sunnata ya aikata wannan sunnan da ma yusabbar ga abin da aka fuskanta ka sai shi ba alola in kai alola ka yi azhar da shi da asar magariba har isha mai warware shi ne sun kai alola ka manta da sunnan bayan kan sallar azahar da sallar sai ka tuna ai a cikin alwalar da kai na azahar din nan ka manta ka bar sunna ga la'asar ya zo alwalar mai warware ka wannan sunnan da ka bari sai ka aikata ba za ka sake amince shi ne ya ba'ali aikata tilka sunna wanda nan ka sunna ne ma sabbalu saboda sallar da yake gaba wanda aka fuskanta min salawatin da sallolin
وفضائله إحدى عشرة الأولى التسمية في ابتداء الوضوء بأن يقول بسم الله وفضائله musahabban wato abubuwan da ake so ba farilla ba ne ba suna ba amma an so a yi su shi ne guda goma sha ɗaya ne da ashirin alwala na farko a cikinsu wata su mai tuba su mana wato na ka ɗibo ruwan alwala za ka fara alwala ka ce bismillah fifty da ilolori a farawan alwala da an yi kula shi ne ya ce bismillah ba sai ka haɗa da rahman rahim bismillah in ka haɗa da rahman rahim ya yi in ka ce bismillah ya yi
وإذا نسيها في ابتدائه ثم تذكرها في أثنائه أتى بها
wa idza nasiha idan ya manta yayi bismillah ibtida'i a cikin farawansa summa tazakkara sai ya tuna yana cikin alolan ya tuna Ah, fi asna'ihi a cikin tsakiyar alola ai ko ya kamata ya yi bismillah da ba to a tabiha a tsakiyar ma sai zo da bismillah din da tashi الثانية الدعاء بعد الفراغ منه بأن يقول وهو وهو رافع طرفه إلى السماء Saniyatu na biyu daga cikin musahabai. Addu'a ko yin du'a'i bayan farahi bayan gamawa ya kurga suna. Shi ne bayan ya kone ya ce, wa huwa rafi'un ɗarfahu yana mai ɗaukaka ganinsa yana sama wato idanunsa ya dubi sama da su. Ya ce, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتدهرين sannan abin da zai ce in ya daga ganinsa zuwa sama sai ce ashadu na shaida Allah ilaha cewa ba wani abin bautawa da cancanta illa Allah sai Allah wa da wuce kare la sharika da abokin tarayya da wani ashadu na shaida annan muhammadan cewa annai muhammadu abduhu bawansa ne wa rasuluhu da manzansa sannan ya ce Allahumma ja'alni Allah ka sanya ni min at-tawwabin daga tubanku waj'alni ka sanya ni min al-mutatahhirin daga cikin tsakafanku na an gama alura bayan kalmar shahada abin da za a faɗa ke
الثالثة ألا يتكلم في وضوئه asalisatu na uku daga cikin mustahabbai Allah ya takallama kar mutum yi magana fi wuruhi a cikin alwalarsa daga fara alwala har zuwa gamawa alwalan ba a so a yi magana ba a wani kaulin ma hadisi in ce lokacin da mutum ya zauna ya zai alwala ya fara da bismillah yana zaune akan kujera ne na zinari har ya gama bai magana ba amma yana yin magana sai a sauke shi a ƙasa to shi yasa musahabi ne in ka fara alwala ko mutum ya yi maka magana ka kai masa magana har sai ka gama in ba ka wala sauke ka akan kujera
نعم الرابعة قلة الماء إلى حد كالغسل مع إكامها بكثرة الحمد أي إنقائمها إنقائمها الرابعة نقول لك cikin musahabai killatul mai karancin ruwa ma'ana killatul mai nan kar za ka yi alwala ka ɗebo ruwa kamar za ka yi wanka don kai banna ruwa dan daidai wanda za ka iya yin alwala da shi bila hajji shi ma musahabi ne amma ba an ce ga iyakansa ba amma dai ba kankanin karanci wanda gwamnonin ba za su samu ba ba mai yawa kamar za a yi wanka ba sai ce kan gusli kamar wanka shi ma ba a so a ɗebo bokitin biyu don a yi wanka sai ka ɗebo ɗaya yadda zai gama cikinsa shi ma killatin ma ya wanka sannan ma a hika mihi ma tare da kyautata su wato a kyautata alolan a kyautata wanka da kasar hamzati shi ihkamu din domin kai mashi hamza ya tashi kyautatawa shi ce ihkami ha hima kyautata su shi ne ce maka da kisran alhamza karkace a hakami hima in ka ce a hakami hima ya zama hukuncin hukuncin su to amma nan ma ihkami hima tare da kyautata su zuwa ne alolan da wankan karancin ruwa da kyautata alolan da kyautata wankan ai itikani hima shine ya kara fassara su shi ita ikamu shi ne kyautata su
الخامسة السواق بجود رقم أو يابس والأحضر أفضل لغير السائم وإن لم يجد عودا daga asali
أو بشيء alhamisatu na biyar daga cikin musamman asiwaku yin suwaki bi rudin da itace itacen na radmin ɗanye au ya fi sun ko musu shi ba fa makilin ba makilin kayan mutum ne wannan suna da icen aswaki din a samu kai da shi ko ɗanye ko busashi amma wal hazaru ɗanyen a fulanin shi ya fi digirin sha'imi ga wanda baya azumi domin kana azumi watakila ruwan ruwan nan ya shige cikin makogoro ya baka azumi in baka azumi ka yi da danye danye ya bayan lamai jin hudan in bai samu itace ba wanda asibahi to ya yi da yatsansa أو بشيء هاشم ko da wani abu mai kaushi wato wanda yake dai mai gardi gardi haka wanda haƙorin bai samu wani shi ويستاق باليمنى kuma yana daga cikin sunan wani sa'afi ya aswaki da hannun dama saboda rukunu kawai lolo ya zama kamin ai a lona ويتمرمر بعده dan ya yi aswaki mai kurkure bayansa وإذا بعد ما بين الوضوء والصلاة استاق
wai za ba guda idan ya yi nisa ma bai na salati ko lokaci tsakanin alwala da sallah wato ka yi alwalan ba ka yi sallah da wuri ba sai ka zo za ka yi alwalan ko kuma ka yi sallan azhar la'asar ya zo za ka yi la'asar da wannan alwalan to musafi ne ka sake yin suwaki ko da baka ci koyi ba balle kuma da wuya ne a tsakanin nan ba nan nan da nauna ba don dai kana da alwala wata sallan ta zo yana daga cikin abin da aka so ka yi suwaki
وإن حضرت صلاة أخرى وهو على طهارة أستاك بالساجد bayan halatar salatu ukura idan wata sallah ta halarto kamar kai wannan sallah da alwala wata sallar lokacin da ya zama kuma kana kan alwalan wa huwa la taharatin yana kan tsarki isaka ya suwaki lissani ya tafi don sallah na biyu السادسة أن يتوضأ في مكان ظاهر السابعة sadisatu na shida daga cikin musahabai ya tawalla ya alwala fi makanin zahirin a wuri mai tsarki
السابعة أن يكون الإناء عن يمينه إن كان مفتوحا sabi'atu na bakwai an ya kuna lina a ƙwaryan alwalan ko butan alwalan ya kasance an yi minihi a hannun dama in kana mutuwa in ƙwariyar mai buɗaɗɗen baki ne amma kamar buda shi ma haka ne duk ya zauna a dama ne
الثامنة أن يقد- أن يقدم غسل الميامن على المياسر samina na takwas an yi kaddima ya gabatar da gasar mayami ne wanke daman mai wato hannun dama kaga hannu yana da dama yana da hagu kafa yana da dama yana da hagu to in za ka yi ka gabatar da dama akan hagu duk inda hagu da dama yake ka gabatar da wanke dama sannan hagu ka misali ka zo wanke hannu ka fara wanke hannun dama kafin ka wanke hannun hagu za ka wanke kafa ka wanke kafan dama kafin ka yanke kafan hagu shi misali
السابعة أن يبدأ بمقدم الرأس
a sami ashu na bakwai
التاسعة na tara an yabda a ya fara da mukaddimin ra'asi da magabacin kai wato daga gaban kai kamar alola an ce a wanke fuska fuska ai daga goshi ne zuwa ƙasa to kar ka fara daga ƙasa daga saman za ka fara mukaddimin ra'asi sannan ka yo ƙasa kar ka fara daga ƙasa ka yi saman
العاشرة أن يرتب المسنون مع المسنون كالململة والاستنشاق al'ashiratu na goma ya jeranta abin sunantawa tare da abin sunantawa to wannan ya bi wannan ma'ana an ce za ka fara alula za ka ce wacce sunan lulluɓi har zuwa lokacin za ka wanke fuskar abubuwan da kake sunnoni ne kamar wanke hannu zuwa kugu suna ne sannan kurkuren baki suna ne shakarwa suna ne fiyatarwa suna ne kurkuren baki suna ne sai ka zo za ka fara fuska sai ka ce da wani fara'idar lulu har zuwa ƙarshe to shi sunan nan ka gajin ka jeran kashi yadda ka san ka zo a lula hannu za ka wanke zuwa ku sannan kurkuren baki sannan shakarwa ka yi su a jere karka ce a barin fara shakarwa kafin kurkuren baki ko barin kurkuren baki kafin ka jeran tasiri da su a jere
الهادي عشرة أن يكرر الم- م- مقصود مقصود ثلاثة بخلاف المقص- الممسوح وهو الرأس والأذنان
فإنه لا يسهم لا الكلام يزال تكراره نعم الهادية عشرة نقوم شارعها an yi kwarira ya maimaita almaksula bin wankewa duk abin da aka ce a wanke a gaba ana so ka maimaita shi salasin so uku ba dole ba ne shi sa an ka je wani wuri aka ce wankewa so ɗaya ma ya san yadda barilla in ya gama ko'ina amma wanda ya sa aka ce a wanke kowane gaba so uku to duk dai duk dai rashin kiyayewa mutum aka wanke so uku yana da wuya a rasa inda ya samu ruwa to shi maimaitawa so uku nan in dai na gama na farkon ya gama ko'ina to ba su haƙƙi ne ba wajibi ba ne shi ne an yi karrira ya maimaita da maksula don wankewa salasa so uku bi khilafin maksuli shabanin inda aka ce shafa za ka yi kamar kulli da kai mahuwa kasu shi ne kai shi kai ba a maimaitawa idan ka shafa so ɗaya shi ke wanda uzunani na kunni guda biyu ba a maimaitawa fa inna hu la yusahabu ba so ta kararo maimai masu yi shafansa ta biyu تنبيه الزيادة على ثلاثة غير مشروع- مشروعة واعتلف هل تكره أو أو تمنع قولان مشهوران tambihu ga wani faɗakarwa akan maganar da ya wuce yanzu nan ya ce sha wankewa su uku ko to wannan ga faɗakarwa a ziyadatu ƙarawa ala salasati bisa wankewa su uku ne gairu mashuwacin ba shari'a bane ba abin shar'anta ba to idan an wanke ya wuce uku ba shi to wasu malamai sun saba malamai sun ba dun ƙarawa juna ilimi shine sabanin hal shin tukuro aka ce ka wanke su uku sai ka wanke hudu to me hukuncin na hudu din makaruhi ne autun na uku an hana kauna ne akwai zance biyu mashuwa ne wato malamai suna da abubuwan da suke bambanta idan ka ji an ce haramu idan mutum ya aikata yana da laifi za a rubuta musu ne idan ka ji an ce makaruhi an ƙi in ka yi maka laifi ba za a rubuta ma da laifi ba amma dai ba a so in ka ji an ce mamnuwa an hana to ba shari'a ya hana ba to shi ne malam ya ce nan don ya baka hukuncin shama na hurɗin sai ya gaya maka wankewa so uku nan ba shari'a ba ne amma dai an so yi to nan ƙari akan uku ɗin to ba dai shari'a ba ne shin makaruhi ne wannan in kayi baka kyauta ba ko ko an hana kawai akwai zancen biyu mashurai guda biyu ولا يستحب إدالة العزة وهي وهي زيادة زيادة على ما وجب غسله من وجه من وجه اليدين مع المرفقين
wansa wala yusahabu ba so ya lalata gwamnati tsawaitawa feci ba ma'anar feci kowane wuri akwai inda aka ce ka wanke zuwa iyakan wurin ko kamar nan hannu an ce ka wanke zuwa gwiwoyin hannu sai ka kai kafara fuska an ce ka wanke fuskar ne sai ka kai kiya to shi wuce wannan daga inda aka ce ka tsaya shine ɗawatin kuranci ɗawaitawan binci shine ya fassara maka iya ziyarta da ita ce ƙari alama waje ba ga sulhu bisa inda wanke shi ya waje ba minan waje daga fuska wani ne da hannu biyu malamin fakari ta zama da aka kai biyu to ba so wannan ba wala Wala wasu masu wasu an ce ka shafi kai sai ka zarce har ruwa keya shi ma ba ce kai ba ولا بأس بالمسجد الأعضاء zan mai biyu babu laifi in kai wanka ko kai alula irin jika-jikan nan ko lokacin sanyi kana jin sanyi a hannunka ko kuma kana so ka sa riga sai ka ɗauki hankacin shi ne mafi ɗin sai ka ɗauki hankacin sai ka shafe ruwan alulan nan da ya tsuma ka to wani babu laifi فصل na zuwa ɗaya ɗaya fasalin
cikin tambihun ga faɗakarwa man taraka fardan wanda ya bar farilla ɗaya min fara'il wujudi daga cikin farillan alwala fa innahu yati bihi hakika shi zai zo da wannan farillan da ya bari sun mai yi da salata sannan ya sake sallah abin da yake nufi kayi alwala ne sai ka manta da wanke wani gaba wanda yake farilla baka tuna ba sai da kai sallan ka gama sai ka tuna ce a ai ko alwalan da nayi akwai gaban da ban wanke ba sai ka koma sai ka wanke gaban sallan kuma ba ta yi ba sai ka mai da sallan shine sunna idu salata amma taraka sunnatan amma wanda ya bar sunna ba farilla ba a cikin alwala sai ya tuna bayan ya gama sallan ai a cikin sallan da na yi na bar sunna a inda shi abinda zai yi la idu salata wannan sallar ta yi tunda sunna ne ba zai maimaita ba amma wai alusun tilka sunnata ya aikata wancanan ka sunnan da ya bari ne ma ya sakamakon saboda abin da aka fuskanta gaba wataƙila ya gama alwalin ya gama sallan wataƙila zai ci gaba da karatun ƙur'ani ko zai ci gaba da wuridi ko zai sallar nafila to wannan abin da ya bari na sunnan dan zai ci gaba da ibadar da shi sai je ya aikata wannan sunnan ya ci gaba da ibadarsa min salawati da salloli wa fara'iluhu musahabansa abubuwan da ake so kenan idan ashara ta goma sha ɗaya al'ula na farko an so a tasmin basmala fitida ilimi a cikin fara al'ula yayin ya kula shi ne ya kawo maka misali ya ce bismillahi mai zana sai ya ya mata bismillah fifti da'ihi a cikin fara alwalansa sun mata zakara sannan ya tuna bai fara da bismillah nan ba fi asnarihi a cikin tsakiyar alwalan a ta biha ya zo da ita bismillah din ya ci gaba da alwalansa don na kaga a nan abin da yake nufi ko da ka gama alwalan masan da ta yi ba alwalan ta yi ba alwalan ba mai ba ne a saniya tuna biyu addu'a yin addu'a bayan farayi bayan gamawa mintu daga alwalan da ake kula shi ne shi ko rafin ɗan fawilan sama halin yana ɗaga kallonsa zuwa sama ya ce ashar na shaida Allah ina haba wanda ya cancanci a bauta masa inda ma sai Allah wa hannun shi kadai la sharika ba abokin tarayya na gare shi وأشهد أن لا شيء أن محمدا annabi muhammadu abduhu bawansa ne wa rasuluhu manzansa sannan ya ce allahumma ja'alni allah ka sanya ni mina tawabin daga masu tuba masu masu tuba wa ja'alni ka sanya ni mina mutadahirin daga cikin tsarkakaku salisa na uku allah ya takallama kar ya yi magana fi wuluhi a cikin halulansa musafi rabin abu na illatul mai karancin ruwa karancin ruwan nan ma'ana ya bibi abin da zai ishe shi a rola kada ya bibi wanda zai wuce iyaka bila hadin ba wai an ci iyakar sakala ne ba a ya bibi ruwa dan daidai wanda zai ishe shi a rola karkusiri kamar yadda shi ma sunan karancin ruwa a wanka shi ma haka ne ma hikamihi ma tare da kyautata su ma'ana kyautata alolan da kyautata wanka me kyautata su duk inda aka ce samu ruwa ka tabbatar da ya samu ruwa a alola da wanka بكسر الحمزة كسر الحمزة أي إتقانه ما كنت تاسو الخامسة نبيا السواك ينسواك سواك إن أنا يشي بعود لإتا شرد من دني أو يابس الكوب سشي amma wanda harar rufi da danyen shi ne cin kone kone danye mana aflan shi ya fi ya yi suwaki da shi da zai da sa'in ga wani mai azumi wato wanda baya azumi bayan lam yajid idan bai samu unan itace ba wa bi asbihi da yatsansa aw bi shay'in ko da wani bahashin mai kaushi wanda zai tabbatar da ya goge da tifa korinsa nam aw bi shay'in kashin wanda abu mai kauri wa istaku kuma zai ci wake biyu na in zai da daman ke in zai da hannun ne ya yi da hannun dama in ma zai da icen nan ya riƙe da hannun dama da ya kone shi suwakin ya kasance kamar roro gaban arola ba wai ta malmal ya kurkura baki ba da gobayen wai za ka oda ma bai na roro iwa salati idan abin da ke tsakanin yin alola da sallah ya yi sa kamar an samu tazara ka yi alola an samu tsawon lokaci da ba yi sallan ba in ka zo za ka yi sallan iska ka sai suwaki ko da yatsa ko da itace إذا ذكر صلاة أخرى إذا متصلى تأخرته وهو أنا طهارة شينا كان تلكن سم أنا ينا كان تلكن دمين الأذو وتصلى تأخرته فسيا ساكي أبو لابا shi ma musahabi ne da saka yi suwaki misali to don sallah na biyu da zai da alura ya kai saki na shida an yi tawadda ya yi alula fi makanin tsayirin aure mai tsarki ka tabbatar da wurin za ka yi alula wuri mai tsarki ne musamman ma ce akwai tattakawa da zaka yi zuwa masallaci kan ya zama hanyar akwai inda zaka taka na najis safiya tuna bakwai an yi kona da ina wa ƙwariyar ruwan ko butan alula ya zama an yi mini ta hannun damansa in kana maftuhan ya zama mai buɗaɗɗen baki ne asamina tuna takwas an yi ƙaddiman mayami ya gabatar da damammaki kaunar ya sirri gabanin haunan nake wannan duk abin da za a wanke dama da hagu da gabatar da wanke daman kamin ka wanke hagu a tasir hatu na tara an yabda a ya fara bi mukaddamin ra'asi dan magabacin kai wato daga gaban kai ba daga ƙasa ba daga sama ya fara zuwa ƙasa a bashar tun goma an yi ranciban masu nuna jeranta abin sunantawa ma al masu nuna tare da abin sunantawa sai ka maka kwatanci kalmar malati kamar kurkuren baki ai sai an kurkura baki ake shaƙa ruwa idan ka gabatar da shaƙa ruwa a kan kurkura baki ka jera su yadda su ka kurkura baki sannan ka shaƙa ruwa alhadiya ta ashara ta na goma sha ɗaya an yi kunin maksulu abin wankewa to duk gaban da aka ce za a wanke a wanke shi salasan so uku to wanke shi salasan so uku nan shi ma ba wani ne bane musu hajji ne amma sharadi in ya gama ko ina na farko ɗin idan ka je littafin gaba za ya ce wani gasar mabarta yusufu fabra ina wa aba wankewa sau daya ya sare da farilla in ya gama ba ce in bai gama ko ina ba in ɗayan ma bai sare da farilla ba yanzu na fi sabanin mamsu abin shafa abin shafa na waguwar rasu shine kai wani mazunani da kunne guda biyu ba inna shi la yusahabu ba so ta kararu masu maimaita shafan kai ko kunne ba tabihu fadakarwa a ziyarar tukari ana salasati bisa wankewa so uku nan da aka ce a yi magabobi ga wani mashubuhatin ba abin shar'antawa ba ne wato ba a cikin shari'a wato duk abin da aka ce maka ba a cikin shari'a sunan shari'a kenan wa hadu ne fa an saba idan an kara ne a kan uku shin ya aiki hal tukurau shin an ƙi ne in an ƙi baka kyauta ba autum na ko an hana bai kamata kai ba a wadani akwai zance biyu mashura ne wasu malamai sun ce magaruhi wasu malamai sun ce mummu wala yi sabu ba so ya ƙalatin gurati tsawaitawan benci ba kamar ka tambayi malamai ma'anar idanatin gurati sai ce wahiya ita ce ƙari a ziyaratu ƙari alama waje ba gasu buhu bisa abinda wanke shi ya waje ba min waje daga fuska wani ne an gaya maka wanke hannun zuwa gugu wanke hannun zuwa gwiwoyin hannu to idan ka wuce gwiwoyin hannu ka kai kafa da kayi lalatar gwamnati idan ka wanke fuska ka kai iya kayi lalatar gwamnati to shine ba a so wannan baka ya wato shine kare akan abin da fuska ya yaba a wanke daga fuska da hannu a biyu tare da mahaifin kai wala masarar kamati ba a so shafan wuya ba amma wala ba su babu laifi da musul a zai da shafan gabobi wato share gabobi bil mindiri da abi ko sai mu ci hankisi yanzu shi aka buga ne Minti ɗaya ana kwanye tambaya. minti ɗaya tun da wahanahu shi kaɗai wahanahu wahidu ɗaya wahanahu shi kaɗai ba abin shar'antawa ba ne baya a cikin shari'a ba a so ba ba a so yi ɗalar dubuwari kawaitawan binshi shi ne fassara maka wawan ziyarar alamar gudu kore kore goga ce ɗanye wato kishin da za a yi tuwaki da shi an ce kusan shi wa ɗanye amma yin ɗanyen yi da ɗanyen itacen ya fi ga wanda ba ya aiki ya nan